أغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فانتقمنا منهم وإن دي جماعة فرعون بنو سبدا كبدا دشي da jama'a shi ƙarshe Allah ce dai mun kama su da azaba musu intiqam kamu na azaba bayan abin yayi abin da ya amma amma amma iyaka hakuri an kyale shi to yanzu Allah mai kamu guda na azaba menene Allah mishi ta fa'agharaqnahum fil yam mun dirmiyar da su a cikin teku bi annahum kazzabu bi ayatina laihin su ƙaryatar da ayoyinmu wa kanu anha ghafilin kuma sun zamanto masu gafala a bangado ayoyi daban-daban wanda aka musu amma ko ta tana zawa za su gafala ko aka kan ba su aka saukar ayar ba wannan ƙaryatar da ayoyi da gafala game da ayoyi shi ya kawo Allah musu haka ya dirme da su a cikin teku.
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون
Na'am, wa awarasana alƙawar lalzin studiofu. Wannan ala ce maka gadawa waɗanda aka ƙasƙantar skin kenan banu Isra'il masharkar al'adar magaribiya aka gado su muhimmin aka masharkar al'adar magaribiya gabascin ƙasar da yammacinta nan kenan Allah gada musu da masarkin da shamkin gaba ɗaya don ƙarshe haka ya koma Allah ba su wani daulakin gaba ɗaya zamantu bayan duk sun sha wannan wahalar Allah ƙarshe a su Allah ba daula suka mallaki masarkin da ƙasar sham gaba ɗaya ya ce ya ce allati baraka na fi kenan ƙasar wadda muka mutu albarka shi a ƙasar sham kenan allah garan ƙasar sham domin a da aka ce sham daban ne ka ji an ce sham a yanzu sham ta littattafai ta tarihi a rubuce na addini iya ɗaukan palestine da lebanon da jordan da syria duk sham ce a tarihi yanzu aka cicira a ce maka palestine a ce ma sham amma aka ce sham duk wannan kewayen gaba ɗaya sham ne kuma ƙasa ce har yau Allah ba ta albarkai wajen kayan noma da kayan gona kidan Allah ya gada bari su a wannan ƙasa gabascinta da yammanta wannan ƙasa da Allah ya mata albarka wa tammat kalimatu rabbikal husna wannan alƙawarin ubangiji ya ma bani Isra'il na iya so mun kanta iya so musu baiwa ne wannan abin da ake musu na gallazawa da wulakantarwa Allah ce muna musu wata baiwa ne aka shirya musu wanda bayani ya gabata cewa Allah subhanahu wataala yakan wa ba wata jarabawa wannan jarabawar alherin da yake gabanta ya yi wannan yaka sha wahala a gama ka da wata wahala kana ga wani babban bala'i na mana bala'in shi huda ce da wani babban alheri wanda an banda zaga ya maka kace gwanda shi kaga wannan jama'a me aka musu an kashe an gallaza an ba su gashi maka shi yau gaba ɗaya daular ta fir'auna can gaba ɗaya Allah sa ƙarƙashin su kidan wannan hanya da suka bi hanya ce ta jarabawa yake misali misali na Allah jarabawa annabi Yusuf alaihi salam Yusuf Allah ya sanya mana baiwa ta sarauta da Allah idan ba a suka shi suka shi rijiya ba aka yi aksara bawa to ya samu kaga bala'i na ahili bakin ciki ne suka game da shi na kiyaye yan uwa suka saka shi rijiya aka sada ya matsayin bawa aka shiga sai yake bauta duk wannan ai wani shiri ne Allah ya gaba wanda babban shiri ne ya mushe wa an gidansu gaba daya amma sai an bi wani mataki kaga duka haya je can gadi ba abun ka ga sai bala'i ne dan annabi Allah kaso saka sadaka abawa kaje kana hidima duk da haka bala'i ne fasanan mata haka bana ce ana wannan ce duka duka matsayi mutu gaba da duniya gaba da wani ga wani bala'i yace duka mai mutu to kullun bawa ka samu jaraba ka koma ga Allah kun ka san me Allah shirya maka ba kaga da a zahirin kan ce kasa Yusuf a zahiri bala'i ne jarabawa ce musiba ce tashi hankali ne amma tashi hankali ne wani shiri ne a gaba Allah yi sai an bata wannan hanya za a ji can shi ne da daɗin kullum ga mutum kuma ga Allah kurum ta shi musa alaihissalam Allah ce wannan alƙawalin da Allah ya ɗauka zai ba su wannan ƙasa bayan jarrabawa shi ne Allah ya cika ya halakar da firar da jama'a gaba ɗaya ƙasar tasu da shafkin gaba ɗaya Allah ya gada musu ya ce kenan wa tammat kalimatu rabbikal husna wannan alƙawarin ubangiji da yawa banu isra'il shi ne ya cika ya ce bai ma sabaru dalilin haƙurinsu akan musa musa haƙuri musu birugu ina na da lalai ku yi haƙuri ƙasa ta Allah ce sai ya ga musu kenan sun ɗauki wannan wa'azin sun yi haƙuri sun ji mure ga shi bayan haƙuri ga abin da Allah wace ya ba su wannan ƙasa dalilin haƙurinsu kanan duk wani mai jarrabawa wannan aya ce yin haƙuri akan jarraba ta Allah kaka ja da baya kaka ci ka samu cikas kaka aƙida tsaya a nan kurin eh bayan haƙuri ga abin da ya samu yace wa damarna ma kana sunu fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun su ga abin da Allah musu shi fir'auna mai mulkin mai barazana wani na faƙo mu kahirun mu muke hudu aji ba mai hana mu mai abin da ya ga dama daga shi Allah gama da shi duk abin da ya shirya ya kirkira Allah ya rushe da shi da gine-ginen da mulkin gaba ɗaya Allah ce sun huta kamar tare ku bin zanatin wa'ayunan wa zurur mukamin cewa mukamin karim duk sun mata ya ce wani mutum kanu fiye wake da ni'imar irin suka bari duk Allah ya amshi gaba da sun huta sun farta Allah gada wa banu Isra'ila kenan mutum zai samu jarabawa amma bayan jaraba ga mai imani tabbas akwai alheri ci gaba وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون
yanzu nan ba mu labari dai an halakar da fir'auna a cikin ruwa ƙasar an gadawa banu isra'il Allah ce wajawazna bi bani isra'il al-bahr mun tsallakar da banu isra'il daga wannan teku da aka girme da fir'auna sun mutu daga teku fa'atau ala qaumin yaqufuna ala sanamin lahu kaje dan adam su suka ga wannan aya da ba amma kowa ita ba a tsaga teku ta bude gida goma sha biyu ku bi ku ce lahiya lau a halaka da wannan girman mulki na fir'auna aka halaka da fir'auna a gaban ku kuma wannan dalilin biye ku ga Allah amma wayansu su ne suka biyo bayan sun hutu daga teku kenan wa suna tahiya wajen neman tsira neman mazamana suka isko wasu jama'a fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum suka isko wasu jama'a suna zamane mana suna ibada wani gumkin su suka isko masu bata gumaka wasu ne qalu ya Musa suka ce ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha Musa kuma a sa mana irin gumki na wa'annan mu a samu namu kuma a mana namu juwa mu ma ka sa mana ila abin bauta irin nau'in nan mutane musa qal innakum qaumun tajhalun ci gaskiya ku mutane ku jahilta da mun shiga da Allah a gaba a ba ku abin bauta daban wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa cikin musulman imam Ahmad ruwa ta inganta manzon ya hoto daga Hunain da shi sahabbai kusan wai kwasan ne Hunain abin da aka yi a Hunain na fafata da aka yi da abun musulma wannan yaƙin hunayen da aka yi da takaice annabi akan hanya sahabbai suka suka isko ƙurishiya suna da wata magariya da suke rataye maka suna kamar neman albarka ya sa rataye makamunsu in za a yaƙi an ɗan huce sai sahabbai suka ce ya rasu da laya mu ma a sa mana ta magariya mu ma za mu rataye namu annabi ya ce allahu akbar ya ce wannan kamar ƙasa banu sa'ila musa wannan kamar yadda banu sa'ila ga musa alaihi salam ijalana ilaha kama lahum aliha shine ma ko ga mun irin na banu isra'il da saka Musa ban sun fito daga teku saka Musa a samu ilaha shine ma ko ga mun kenan wannan hanya ce ta banu isra'il yoshe kai da abin nan ayata Allah hilkar da Allah ba ku nasara zo kuna neman wa magariya ku neman albarka a cikin magariya eh wata wannan ake cewa musulmi bai neman albarka ko neman alkhairi a cikin ice ice kurin magani na addawa kurin magani sunan magani scientific kama za a gane maganin kaza yake ice ko bakin gari ice kenan amma ka alheri ya ka kasuwa ya kawo kaza ai maganin kaza duk abin da wanda yake na ka cewa wanda yake spiritual duk abin da yake ne na wani canji ne a- alheri wani jini kaza hau ba yi da ice ba a yi da ice ice bi he da kurin magani mai da kama ko magani ne kurin magani ana da ice maganin tension maganin diabetes maganin masasara a sha agoga duk wannan ana yi da shi amma wani alheri eh, maganin baki maganin sanmu maganin mayu ba a kera ba duk wannan babu shi amin duk wannan babu su a musulunci ba a yi da ice tare da annabi sallallahu alaihi wasallama me suka nema sun nema ne wannan itace a matsayin albarka samu sa'a ko annabi ya kwatanta abin kamar neman a sama gumki ne haka ce wannan irin da suka yi nema samu gumki shi ne ke koyi maka in samu ku nema ilaha bayan Allah wannan shine hadarin kenan ba a neman a wani abu daban na ice sai kurin magani kurin shi ne kenan Allah ce kenan Musa ce musu innakum qaumun tajhalu ku mutane ne jahilai in haulai إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون
yace musu in haulai mutabbarun ma hum fi wannan mutane da kuka suna- haku- suke burge ku da gumaka A duk abin da suke hallaka cewa hallaka ce kan hallaka ne suke abin suke kan shi hallaka ce kuma batilun ma kan duk abin suke gaba dai abin za suka yi ba sakamako a wajen Allah kenan kan ku biya su batattu ne hallakaku ne
قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين yanzu da suke nema ya sa musu ilaha irin nau'ata masu bauta gumaka shi ne ke ce musu a ghairar lai abirikum ilaha shi yanzu wani Allah zan nemi muku wani abu daban ilaha ba Allah ba alhali Allah wa faddala kuma alal alamin shi ne hihita ku akan sauran mutanen zamaninku abin da ku bi ma kowa ba kuna kallon yana tsaga teku da irin da mana wasalwa da abubuwan dole abin da muku kuma shi za ku bari ku abin daban ku dauki wani ilaha daban ba Allah ba kiran bai dacewa ku dauki wani abin ba za ba Allah ba Allah shi ne kadai ilahin a takaici
وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم nan yanzu Allah ke musu wannan imtinan irin bai- ku tuna baiwa da muku wa iz anjaynakum min ali fir'aun ku tuna wata ni'imar Allah Allah ce ni'imar da na muku da na tsiratar da ku daga fir'aun kuwa san dai fir'aun ba ku ai tunkare shi ba wani sarki zai zo tunkare shi ma yayi abin da ya ga dama da ku iya gadan ku mummunar azaba amma muka tsiratar da ku daga hannun shi yasumunakum su'al azab iya zai lalata muku mummunar azaba daga cikin azalan yake abin da ke musu yudabbihuna yuqatiluna abna'akum wa sanusa'akum iya kashe diyan ku maza ya bar diya mata haka ya rika muku Allah ce wa fi zalikum bala'in min rabbikum azim cikin wannan lambarin na fir'auna da ya muku kwarai akwai jarrabawa shi bala'i kwarai jarrabawa ce mai girman gaske don abin da ya muku muku neman gama shi da wani haba ci gaba وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه وتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين na'am yanzu Musa alayhi salam Allah tsame shi daga karkashin fir'auna sun tsallaka ruwa to yanzu duk wannan abin da Musa ya kai da fir'auna wannan gwagwarmaya Musa babu a taura babu littafi kurin saƙo ne wahayi ne i kaza ka bar kaza ka yi kaza kurin yanzu Allah musa alƙawali na cewa bayan sun tsira daga fir'aun za a ba su littafi na jagoran rayuwarsu gaba ɗaya ɗan wa a wancan zamani tabbas sun nemi jagora da ɗan adam bai rayuwa ba tsari bai rayuwa babu doka sai dai su a wancan zamanin duk da lalacewarsu suna sanin tsarin rayuwa ana samu tsarin rayuwa daga Allah sun nema daga Allah ya ba su tsarin dokokin rayuwa asalin attaura kenan tsarin rayuwarsu gaba daya shine littafin jagoransu Musa alaihi salam bayan an tsallaka Allah subhanahu wataala yace yanzu je amso wannan littafin idoki kwana 30 ya gaya musu za shi wajen munajati da Allah bayan kwana talatin zai zo musu da wannan dokoki shi ne Allah cewa wa adana musa talatin laila mun wa musa alkawarin kwana talatin da harko haka zai ta yi wa a tamamu na habi ashar sai muka cika talataki a ƙara goma ya zama to arba'in muhi malaman tafsiri na kawo zalƙada gaba ɗaya da zulhijja goma ga zulhijja shi ne kwana arba'in kin annan Allah laka malaman tafsiri ke kawo ne shi dai Allah ce wannan talatin an cika ta da goma fatamma miqatu rabbi 40 layla yanzu maimakon karon talatin na farko sai wannan alƙawari da Allah ya mishi na haduwa da shi sai aka maida shi kwana 40 goma talatin ƙara goma ne saura ba 40 ba shi Allah ce kenan sai alƙawarin ubangiji ya cika kwana 40 to a wannan kwana 40 kuma sai sabon fitina sabon jarrabawa shi daman samiri da yake cikinsu ya yi profite ta wannan hanya ya tsaki da wannan dama ta cewa musa za mu yi a gaba da ya tahi wajen ubangijin shi ya ɓace wurin ga ubangijin nashi nan ya ƙiƙira musu wannan ɗan rikin wannan ga shi nan ubangijin shi musa ya ta canya ne mashi ga shi nan a wajenmu ga shi nan ubangijin suka yarda shi ne zama ka gaban sha Allah kenan to wani musa alisan ka hanyar ta yi وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأسلي ولا تتبع سبيل المفسدين نشي muhimmancin yin wasiya da yin wani abu umarni mai kyau zaka tayi kabar wani abu kai bayani a sa jagora kuma me ka bar mutane kara zube Musa zai tayi duk da ya san Harun annabin Allah ne manzon Allah ne Harun amma zai tayi wajen wani miƙatin sai da yawa Harun wasiya ya Harun ukhlifni fi qaumi ka zama ka zama min khalifa a cikin mutane na wa asali kai kokarin baki iya ka gyara kai a cikin su shi ma da malama yake mai haka nan eh kai kokarin gyara kai da abu kyau kai ko ina ma kashe kakkaba hanya mutanen banza eh kakkaba hanya mutanen banza kinza Musa alaihi salam ya kama hanya zai tai wajen wannan alƙawari magama inda zai hira da ubangiji ya zo masa dokoki ya bar harun zaman khalifa a gida ya kama hanya me yau kanan ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وإن استقرت مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين نعم yanzu walamma a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu Musa lokacin da yaje wajen wannan mahada inda aka ce yaje inda ke magana da Allah subhanahu wataala kuma wa kallamahu rabbuhu ubangijin shi mai magana Allah mai magana jin dadin wannan magana ta ubangiji yanzu sauti yake ji qala rabbi arini anzuru ilayka Musa alaihissalam ya ce ya Ubangiji, ka gwada mu in ganka, ina son ganinka ya Ubangiji, jin daɗin magana sai ka so ga Allah ya tsammani yana yi wa ƙal lantarani lace musa bai yi wa sam ka gani lantarani bai yi wa ka gani sam kama ka nema a gaba ma lantarani kalma ce talan tuwori abin da a gaba ma sam sam baka bai yi wa ka gani amma Allah ki gwada mashi misalin zai san bai iya jimrewa ya ce walakin zo ilar jabal ka diba dutsen da kake kai kusanci ka diba wannan dutsen haske wani haske zai zo fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani wannan hasken in ya zo in dutsen ya jimre ma wannan hasken to za ka gani cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah subhanahu wataala hijabuhu nur law kashafahu la taharaka subhata wajhi man ta'ala basaru abinda yake tsakanin Allah da bayi wani hijabi na musamman na haske wannan hijabin na haske shine yasa bayewa maga Allah annabi ta inda Allah zai doke wannan hijabin da ke tsakanin shi da bayan shi duk inda ganin rawan hasken zai kai kuma mai zai kone gaba da bai jimrewa ba mai jimre ganin Allah ba mai jimre ganin Allah yanzu wani haske falon mata jalla rabu da jabal lokacin da wannan haske na ubangiji da ya tun kawo wata wani daidai da kan yatsa ko ruwa kan hakanan da ya rikin haske ɗan kaɗan ya tunkaro wannan dutse ja'alahu dakka kai tsaye dutsen sai rushe shi kuma wa kharra musa sa'iqa musa hada asume ko a mace kake nan bai yi wa aka ubangiji wannan shi cikin sai musulun aisha radiyallahu anha take ta masaru salasun man ta kalmar bakaɗa fitara da lafiya abu guda uku man ta kalmar duk wanda ɗaya ta gama ɗaya ta ce ma wannan masaru abu guda uku duk wanda ya gama su ya ma Allah ƙarya abu uku ta ce duk wanda ya ce maka bakana kansu ya ma Allah ƙarya ta ce man zama annan annan muhammadu ra'arabbahu duk wanda ya ce annabi ya ga ubangiji ta ce ya ma Allah ƙarya a shatashi لا تدرك الابصار ودرك الابصار تكون اي لا تدرك الابصار ودرك الابصار الله غني بي اسك بي اسك الله don ce ba ga Allah ashe tace ƙarya yake wannan magana zaka muhiwa ɗan ɗari ku suna kata da hujjar da hanyar take mutun ce ga Allah ai Musa annabi annabi ya ga Allah ai Isra'il da Miraji to shi annabi ya ce ga Allah ba wannan Aisha take magana cikin sai musulmi Aisha tace duk wanda ce muku annabi ya ga Allah ya ma Allah ƙarya an ji Aisha haka akwai ruwa ta cikin samson ta abu zar ya ce ni na ta mai ya rasu layi halar ra'aita rabba wani abu zar ne ya ce ya rasu layi ka ga ubangiji ya ce an na a rahu ta zanga ubangiji ce za ta na ga haske dai nura na ga haske dai ka wannan annabi ya ce shi bai ga allah ba aisha ta ce annabi ta ce kuma ƙarya ce ta kawo ta ayan madaba haka yanzu wani zo ce maka wai annabi ya ga allah ana rigima ka abin hatta ruwa da ita ta abdullahi bin abbas annabi ya ga allah a ce wannan ruwar kalbiya ce mata tabbata ba gani na haka ba wannan abu ne Allah ce baiwa ga Allah baiwa ne ga Allah a duniya hidda a lahira abu na biyu ta ce muku ta ce abu na biyu duwan da ya ce mazaɓanin muhammadan ya alam mamakon ke gadin duwan da ya ce annabi ya san abin da yake gobe na gaibu aisha ta yi wani duwan da ya ce annabi ya san gaibu in ji aisha ta ce ya ma Allah ƙarya in ji aisha cikin sai musulmi ta kawo wallah ya alamu man fi samatu al-ghaibi illa Allah Allah ya ce Allah ba annabi umarni ga ya musu na umarni daga Allah ga Muhammad ga ya musu babu wanda ya san gaibi sama ko ƙasa sai Allah kurin shi Allah ta ga mu babu wanda ya san gaibi sai wani abu da ya ga maka annabi san gaibi ƙarya yake ɗan wasu kan kawo ababe da yawa na annabi labarin gaibi akwai bambancin annabi bari labarin abu da yawa na gaibi a cikin Qur'ani in wa akwai bambanci shi wannan Allah subhanahu wataala iya sanar da manzanni gaibu shi ne masanin gaibu amma ya sanar da annabawa gaibu don ya zamanto shaida ce suna da sako daga wajen Allah suna da alaka da masanin gaibu shi ne kurinwa annabi ba da bar gaibu amma Allah annabi bai san gaibu a karan kanshi an ba a gaya mishi ba amma Allah ya sanar da annabi gaibu don ya zama shaida ce wannan manzo ne daga Allah subhanahu wataala wannan shi ne magana annabi ba abu da labar gaibu amma shi a karan kanshi bai san gaibu ba sai an gaya mishi babban abu da ya kwaka da kowa san lamarin gidan shi magana Aisha abu da yawa da yawa kana annabi da san gaibu da bata wakana ba wannan ahili ne kuma Allah ne ya ce mu ga musu ba san gaibu ba ba shi malami abu ne ga musu ba san gaibu la Allah gaibu ba san gaibu ba don na dusu ne Qur'ani amma mun daga wasa da aya da wasa da daga wasa da hankalin mutane ba ce annabi san gaibu kuma daga annabin kadai ba zai kai ga malamin shi ya san gaibu ni masanin magana ga gani ya san kai ga wani shehu shi ma san gaibu ba ka nan a talabijin gini ce ba wani ba a radio ba ka gani mutum kada kallon malamin ya cewa malamin suke magana da shi ibrahim ali yanzu abin da muke wannan a wannan burokin taka a yanzu shehuwa ne iya ga abin da yake yasa abin da yake a talabijin ba radio ba a talabijin ibrahim ali ko ya ce malamin ce shehu iya can garinsu nan kawai da magaran ne shehu yake kawai da magaran yake amma wasu abin da ake a can allah kiyaye don haka kenan dole ce mai san gaibu ƙarya ce da shi ƙarya ce abu na uku ta ce dole ce manzan Allah ya ɓoye wani abu ya rage wani abu sai daga baya ka iso to shi ma ya ma annaba ƙarya ma Allah ƙarya wannan ‘yan uwan nasoshin ƙur'ani ne Allah mai umarni balig masu na masu da ka isar da abin da aka ma'ana umarnin Allah ne annabi ya isar da abin da aka yi mushi cewa idan haka ce annabi ya ɓoye kenan annabi ce idan ka ce annabi ya rage nagu kamar kawo annabi zargin ya haiti da ƙwan Allah ya hawa rasul balliga ma unzu da ilaika min rabbik balam tafal fa fama bar barakatun salatu Allah ce ya kai manzo isar da sakon Allah gaba daya idan baka yi ba to duka sakon Allah an kai ka rage ɗaya ka rage to ka rage sakon Allah kenan tace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah zai ɓoye wata aya da ɓoye aya wannan ta magana ta magana zaid ta magana ta magana tabanni tace annabi inda zai ɓoye wata aya a rayuwar shi da ɓoye wani aya aya ce ta shahi shi Allah subhanahu wataala kayan annabi ya zo akwai tabanni annabi ma ya tabanni ka ɗauki kace wannan kun ɗana ne kun ka ɗauko ɗan mutane ku ci kun ɗana ne daga yau ɗana ne kowa shaida ɗana ne sai ga dai kai maka dai shi annabi ya wa zai zaid bin harisa yanzu Allah ya ture wannan taban ne ba ka ɗaukar ɗan kowa zama naka kuma ubanka ubanka ne wakace ba ni gama ka da wani yanzu wannan abun al'ada ta zama to kamar jiki sai azuma zama kamar jiki cikin larabawa da cikin gwarishawa kudu ya zama kamar ɗanka yanzu Allah subhanahu wata'ala wannan al'ada ya ture ta amma akwai saurin ɗan bulbushin abin akan mutane sai ake so a fara abin akan shi manzon Allah a fara da kanshi wani shi Allah ka ce wasu taɓoli zai anan wallan alaihi wa anan mata alaihi an suka alaihi zaujik wataƙilla Allah ce annabi ka tuna lokacin domin yayi wakana annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama zaid da ilwashi zainab bint jahash ilwashi ba quraysha zai bi abin bauta amma saboda addini a tura dole abin kabilanci aka arma ma zaid ba quraysha ilwa annabi sallallahu alaihi wasallama zaid zainab bint jahash ta dangana ta bi to tsakanin zaid da da da da da Zainab zama kasi dadi sai zuba annabi ya ce ya rasulullahi wallahi abin sakin ta sai ta har na mace hakuri ta kima taka shi kuma annabi ke Allah ya ba annabi labari cewa Zaid zai saki Zainab kai zaka almita eh in Zaid ya kawo annabi shawara ta sake mata ce an suka rike mata kai mata ka sha Allah ka tuna lokacin da kake cewa da Allah mai ni'ima kai ma kai mai ni'ima am suka alaka zawjik wattaqilla kai ce miki rike mata ka kai tsoron Allah kana hana shi sake ta wa tukhfi nafsi Allah ce Allah ce wa tukhfi fi nafsi kama la mubdi wala ce ta Qur'ani wa Allah ce manzan manzan shi kana oye wani abu a ranka wanda Allah zai bai abinda Allah ya bayyana dan wa sai ina magana kala kato anan ina ayat da labari zai sake ta kalmai babu ayat amma daga tabbatar da wani abu da yawa kana ga wani abu da annabi yake boyewa eh zai sake ta ka arma an tana an ba da labari a sai da magana amma kaga ba ai sai zai sake ta ka arma a babu wani ba ai amma daga tabbatar da abin wani abu ne kake boyewa a ranka shi kuma Allah abin ne ya bayyana shi yace wata kashan nasa kaji Allah ce kaji annabi kana tsoron maganar mutane kaji wannan kai a wace wannan na baki magana kana tsoron mutane Allah kamata ka yi tsoro ba kowa ba shi an shata ce inda annabi ya koyo wata aya wata shahe shi ya koyo wannan aya na shi nake mana kan shi iya tsoron mutane iya magana kaza wanda karshen lamari haka ta wakana ka san yazo ya ka jaje annabi ta iya hakuri zai dike mataka shi annabi iya gurin sake ta ne ga sake ta shi da ce arifa ta to ga san kai zai ma shawara a sake ta ce kika saki in ta bace sai kika kika da bai tana gidansu an ga mutum shawara a cikin mata ta ce kika sake ta wanda ka ba shawara kuka ce sake kanka eh abin ya karhi ne kake da bari ya sake ta gurin eh to yanzu zai ne yazo kun ran nan kun ta bace kun sai sake ta gurin ba labar annabi kun ba annabi kun annabi kun annabi kun hada bari ya gurin manzo Allah hada bari ya gurin tun an sake ta gurin to yanzu lokacin annabi abin da yake gudu ya tabbatar wannan abin da annabi ke gudu yanzu ya zo wannan matar zai da za ka arma matar ɗan gidan shi ɗan shi a da an za ka da kwallo dole zai annabi sallallahu alaihi wasallam dan da a wanke abin annabi sai kira zai da bayan ta kare yadda zai ka je ka ce mu zainab ina santa da aure shi tsawon mijin na ta shi tsawon mijin annabta ka je ka ce mata ina santa da aure zai da ya shiga ya ce sai kasa ji muryar kalle ta sai ba da baya ya ce a rasulun ya hatu biki manzan Allah iya da ma'arminki sai gaba da ya gaba ta ce mashi ka ce sai na ma'alla istikhara kalmar su ibani ya ta annabin ya mai tsara sai na tsara ta ta yana istikhara ake nan ko ustaz ya zo yake yin istikhara kowa ya zo yake yin istikhara an ko liman ne yake yin istikhara ta ce ta istikhara kurin ana jimawa kurin sai ga aya ta sauko falamma qadadar min hatta zawajnaka hakura lamar kada zai da muna waɗansa wajen haka Allah ya ce zai da ya ƙare bukatar shi da ita kai yanzu mun arma maka ita an ce ita ce kaɗai matar da aka ɗarma mata a saman bakwai Allah ɗarma arma babu wani shaidu babu wani wali babu wani sadaki an ƙare kurin Allah ɗarma arma gaba ɗaya shi ne take sauran mata annabi alfahari da isa hasa aisha ta yanzu ta ce kai ta ce ku duk kowa mu duk kowa mu suka arma ku dukan kowa mu suka arma ku ni kuma Allah ɗarma arma ya saman bakwai kuma dalilin manzo Allah kakan mu daya eh sai kakan mu daya da shi sai kaka daya da su kakan mu daya da shi kuma amina san ba ga dama a cikin ku wace mai haka anan sai sai sai shiru sai sai sai magana sai sai sai shiru sai sai fadi ta huce su sai sai sai shiru ba sabon wadi uwan suka arma su kuma ba su na alaka ta irin tata kakan su daya an manta sabon bakwai tukuna a takaice dai Aisha tace duk da baka labarin annabi ya ga Allah ko ƙarya yake kun karke magana dan wani duk da wannan hira kun hayaniya ce Musa alayhi salam yanzu haske yazo kan dutse kuma wannan dutsen ja'alahu dakka wannan hasken ya sa wannan dutsen ya rushe gaba daya wa kharra Musa sa'iqa Musa wada asome falamma afaq lokacin da Musa ya halaka daga wannan suma qala subhanaka ci tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tubutu ilaik Allah na tuba na tuba ga mi game da neman ganin shi dai tubutun Allah ina mai tuba gare ka kuma wa an awwalul mu'minin Allah ne ne harkon masu mai kauya cikin banu Isra'il mai kauya kan bai baka ganuwa mai kauya kan dogaka ne ne Musa ya mai kauya gaba da totar da Allah ko yanzu ya yarda Allah bai ganuwa saka dole ce ba ga Allah anan ƙarya ce kun yake
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ai kaga bayanin da muka yi na magana wanda yake cewa wani shehu iya ga abin da ake a cikin burokin wannan ko ai kaga malamin shine a talabijin a rediyo yace ya ba shi Ibrahim Alin wani wurdi na kwana 40 in ka kare zaka ga Allah ce walla a barci ci girgi zaka ga Allah aka ce ba haka ce zaka ga girgi ce kwana 40 ba shi zudin ba zai ga Allah girgi kana na ba Allah shaida mai ko yaka ce a tarihin da ne a cikin alhali a cikin tailakin Nijar ne aka yi magana. Mu Allah ya ce, ƙala ya Musa, in istafaituka Allah nasu bi risalati wa bi kalami. Yanzu na Musa da salam tun da abin da ya nema baiwa, kanin mustahil ne ka nema abin da baiwa ne ka nema. Allah ke tunatan mishi ya ji hankalin shi, ya gode ya gode ya ga Allah. Allah ka ce ya Musa, ni istafaituka Allah nasu, na zaɓe ka cikin mutane, na baka manzanci. birisalati bi kalami na baka ne baka manzanci manzo kake na Allah na zabe ka ne magana da kai Musa fa kuzma ataitu kullu shakirin Musa ka amshi abin da ka samu ka gode ma Allah ya isa kai nan huce gode da iri kai nan abin da bai yiwa yanzu Musa Allah ga mai kai ba maka da naka kai godiya ga Allah kai manzon Allah ne kai magana da Allah kan kama ka amshi abin da aka baka kai godiya ka gode ma Allah abin da ka samu ya biyo kana وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين
وكتبنا له في الألواح من كل شيء أنت الله سبحانه وتعالى شيرو تاع التوراة كنش haka Allah ci rubuta ta Allah ya ce maka rubuta mai a cikin wannan allo wasu alluna fil alwa min kulli shay duk abin da kake bukata kuma mau'izatan wa tafsila kulli shay a cikin akwai galgadi da duk bayani dalla dalla na rayuwar gaba daya aka rubuta Allah ta fakhudha bi quwwa Musa ka amshi wannan littafin da ƙarhi na niyya azima ka amsa da gaske kai da gaske Musa wa amur qaumaka bi akhudhu bi ahsaniya kuma ka umarci jama'a ka su yi aiki da mai kyau abin da ke ciki na umuna abubuwan masu kyau su amsa su yi kai kai su su sa'urikum dalal fasiqin kuma zan gwada ma ƙarshen gidajen mutanen banza za su mana Allah zai dai wani ba su mutum banza zaka mana zai mugun karshe zaka bayan shi zaka bayan gidajen mana fasikan mutane nan menene cewa alƙawarin Allah na ba Musa rinjaye akan wannan sako akan wannan da'awa da zai shike da rinjaye dan wadun zaman da aka da Musa da Fir'auna ha Fir'auna bai ga taura ba kana akwai da adam wa'azin tilmi kaje Fir'auna waya sa a taura alfadari 80 ce ya sa 40 shi ma malami ne haka ake ce muna manara wai shi ma wai fir'auna malami ne ya san azan bangaren at-taura to fir'auna bai ga taura san bai ga taura ba fir'auna bai ga taura ba sai bayan halaka shi ne ma aka aka kata bayan an tsallaka ruwa bai ga mai at-taura bai san mai at-taura fir'auna ba bai san ta ba san kun wahayi da kiyan Musa yanzu ne bayan tsallakowa daga can kuma yanzu sun zama ke yanzu al'umma mai tafiya da kanta da suna kasan fir'auna ba maganar doka ta Allah to yanzu sun koma karan kansu zaman kansu shi ne kin Allah ba su littayi zai zama musu jagora na rayuwarsu ci gaba سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نعم wannan shine bayani da muka yi a darasi da wacce da ya gabata na daga cikin ukuba da Allah ke ma marasa imani idan ka yi taurin kai to cikin babban ukumin hadarin ukubar Allah gare ka sai Allah riya zuciyarka ga aya ga wa'azi komai bai shiga kura an kare da kai shi na Allah ke cewa sa'asarifu an ayati alladhina yatakabbarun fil ardi bighayri alhaq zan juya ayoyina game da fa'intar ayoyina ga waɗanda suke girman kai haka da girman kai ya halatta bin gaskiya to masu wannan halin Allah ce zan juya su game da gane ayoyina wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha duk ayoyin za su gani ba sa yarda kawai Allah ta falamma zagu azaga Allah qulubahum to suka suka karka suka bin gaskiya shi ma Allah ya karkata da zuciyar tasu Allah ta wa nuqallibu afidum absarahum kama lam yu'minu bi awwal marra tunda an kama aya ka iya ka gaskiya don girman ka iya to shikenan Allah ya kiyaye ka Allah ce wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha inda ya saka dukkan aya duk girman aya Allah ce ba za su yi imani da ita amma wa in yara sabila rushd la takhdu sabila in kuma za su ga hanyar shari'a aya karra ba sa kai imani ina ga bayanin shari'a ga bayanin karra ga gaskiya ita ma kanta la takhdu sabila ba sa bin hanyar shari'a zaman shari'a ba sa bin gaskiya amma wa in yara sabila ghayb yattakhidhu sabila amma inda za ga hanyar banna wannan da gudu za su kama ta duk inda bata ya zo suna nan duk hanyar saban Allah suna kanta kuma za su bi Allah ce zalika bi annahum kazzabu bi ayatina abinda Allah ya musu haka dalilin ƙaryatar da ayoyin da farko don girman kai wa kanu anha ghafilin suka zama suna gafala ko aka da ayoyin Allah shi yasa shi kuma Allah ya musu wannan hukuncin sai ko da ayat ta zo ko wa'azin ya zo wa'azin bai shiga kun ba sa ga aya aya ce haka Allah musu
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم Allah ce waɗanda suka ƙaryatar da ayoyin kusuwa ne kuma suka ƙaryatar da tashin kiyama shi ga mata gobe kiyama wannan su wane ne ma da matsayin su habitat a'malum aikin su ya lalace da imani da lahira iya cikin imani jigon imani to duk wanda ya kiya kai ayoyin Allah kuma ya kimana da gobe kiyama Allah ce aikin da ya yi a banza Allah bai bashi ladan aikin da Allah ta halu juzawna illa ma kanu ya'malu shin wayannan mutane Allah ce an musu wani sakamako daban in ba sakamakon aikin su ba tabbas sakamakon amsa aikata ne Allah musa kana Allah ci gaba.
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين Na'am, yanzu mun koma magana Allah bin magana akan su ma'ana jama'al Musa da ya bari a gida har zai muna magana ne yanzu a wajen miƙati da Musa da Ubangiji ya ji daɗin magana ya nemi ganin Allah subhanahu wata'ala an ce bai yi wa ga irin ma inda zai gani wannan dutsen ya tabbata da ya ga alama dai ta wani dutse ya rushe Musa ya suma dai Musa da yanzu ya tuba ga Allah ya ga abin bai yi wa kuma ya nemi abin da bai yi wa ya tuba ga Allah kuma Allah ce ya haƙuri ga ina abin samun da bayan wani bayan gaba ɗaya yanzu kuma ya kan maida mana magana can wajen bulu a can ‘yan gida yanzu Musa iya can yanzu ga labarin ‘yan gida Allah ce wata haza ƙaunin Musa min ba a dimin hulihim ijinan jisar lahokowa mutanen Musa bayan ya ta wajen wani munajati a cikin wani ‘yan kwanaki sai daga abin adonsu ƙwandage na ado na abin warwaro sauransu suka yi ijilan jasadan suka yi ɗan mariki da jiki ɗan mariki da zinariya nan almuhimmu dai ya tabbata an yi abin bauta na zinariya kuma ɗan mariki marmarin tafsiri ke magana kai da kawo kan shi shi wani ɗan mariki da mai aka ce lokacin suka hoto daga masar sun ɗauko ƙwandiga sun a ƙwandiga wajen ibadawa su matan kama abin ado suka hoto da shi suna da kayan abin ado mai yawan da zinariya wanda sai masar ko a yanzu wani gidan tarihin wai sun mulki zinariya to yanzu wani zinariya ce shi musa da salam abin kasar musa tana da yawa cikin ƙwararri ta wani da ba akwai labarin yanzu a wani da ba wannan abin nasu shi samiri ya amsa wanda ga nasu ya tattara wuri guda ya narka ya makeri irin na kera da ya yi siffar ɗan mariki turizm suna cewa akwai tarihin cewa wani sihiri ne ya yi da wannan ƙasar wannan san jibril ya sa he ɗan marikin ya rai wasu ce a'a hikima ce ta mai dabara kira ce ya yi ya yi ɗan mariki da irin da makera ke yi ɗan mariki siffa ɗan mariki ya yi mai kowa wurin iska shiga da huta iska ta shiga tana huta ya ji bo ya ƙara ƙarar wanda yake da kuwa ƙarar ɗan maliki ta hikima ce ta ƙira wani su ce a sihiri ne wani abu ya sa wani abu ne ya ce na na tsawon ƙasar jibril ɗan maliki yake yake da rai to mu dai a takaice ɗan maliki iya da rai bai rai bautar shara mutu kuma an hana kuma an zargi su ko ma me da kuram za mu ji labari da kurin su Allah ya ce ya yi musu ɗan maliki kuma iya da jiki lahu kuwa iya ƙara ƙaran ɗan mariki shi kenan wannan shi ne ya ce musu ta wata ayata labari musa ya tahi neman ubangiji haza ilakun wa ilahun musa wannan shi ne abun na ubangijin ku da musa musa ta yi iya ne ya batan kai ne ga ubangijin ya ce wannan marikin da ya kera kai ta shi ne ubangijin musa ta yi nema to zuka yi musa ya zo tuni abu ya lalace shi ne allah ya ce alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila shi bisa ga dan mariki gumki bai masa magana bai sa su hanya irin ta Musa alaihi salam irin ta annabin Allah ma balle Allah amma ittakhazuhu suka rike shi a matsayin ila wa kanu zalimin suka zama to azzalimai da karan kansu wannan haka suka zamana Musa iya can munajati nan Samiru ya bada su ne yau kana ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين إذ بان سنغانو ba Allah ba ne ba girman shi domin musa sama da ya zo kasan a gaban shi aka aka sheke shi dai idan bayan ya tabbata gare su cewa wannan ba abin bauta ba ne sun tabbatar da sun bace sun bar Allah sun bace sun bar hanya kuma da kansu kalu suka tabbatar cewa la illam yarhamna rabbuna wannan abin da muka yi idan har ubangijinmu bai bai mana rahama ba bai gafarta mana ba lanakunan min al-khasirin zamu zama dole cikin atattu atattu bana suka tabe ke sun sun gama yawan su me Allah ce gaba walamma raja'a Musa ila qaumihi rabbana asifa qala bi sama qalaftuni min ba'di أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني ولا تجعلني مع القوم الظالمين na'am ka kuma ta Musa alayhi salam tun daga can ya samu labari wurin munajati Allah ba shi labari fa ina kar fatanna qaumaka min ba'daka wa dal musamiri tun Allah ya ga mu tun Allah ya ba shi labari Musa bayanka mun jarabi mutananka Samiri ya bata da sutuni an ba shi labari zu Musa ya dawo ya san akwai banna a gida shine walamma raja'a Musa ila qaumi gadaban asfa da ya samu labari tun daga can amma da su lokacin da Musa ya dawo wajen daga can munajati kuma ya zo da attaura an ba shi attaurar ya zo da ita kasan attaura Musa ba wani jaki ko alfadari da kanshi hannun shi da ko kanshi a hannun shi zo da attaurar shi a cikin alluna shi da ko allunan shi aka kuma zago abin da abin yau kana Musa da lokacin da ya dawo zuwa ga jama'a shi ga daban asifa iya mai hushi da bakin ciki ga daban iya mai hushi asifan iya bakin ciki damuwa abin da abin da yau kana قال بس ما خلفتوني من بعدي tur ya yi muni irin abin da kuka mai kuka mai kuka canza bayana irin abin da kuka bayana abin ya yi muni a ajirtum amara rabbikum shi kuna gaugawa ne Allah ba da alƙawarin kwana talatin to Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. 全部昔がさ